إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كما يبدأ مكفتا yau litinin sha bakwai ga watan safar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara na 1442 wanda ya daidai da biyar ga watan goma miladiya haihuwar annabi isa dan maryam shekara da 2020 ci gaba da karatunmu na nahau a cikin wannan littafi mai albarka mai suna نظم متن الآج الرومية نا شرف الدين يحيى الأمريطي رحمه الله تعالى وتلبتاب الآج الرومية يدعو كايواكي كمريد دي أكا سني wanda kuma wannan darasi shine darasi na tara wanda mun tsaya a ƙarshen babu alamatul jazmi wato shafi na goma sha tara kenan yau za mu tashi a farkon wani fasili da mala ya ce faslun wato zai magana a kan al-ma'urabat kalmomin da ke ɗaukar li'irabi su ne zai karantar da mu muna roƙo Allah mu ɗauki sarki ya yi muna muwafaka da daidai al-ma'urabatu kulluha qad tu'rabu بالحركات أو حروف تقرب فأول القسمين منها أربع وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنصبه بالفتح مطلقا يقع أم دما منكرا علامات الإعراب قداه علامة من الإعراب قداه الرفع da annasbu da aljarru da aljazmu wannan su muka yi a cikin darussan da suka gabata to yau zai muna magana akan anwa'u al-mu'rabat an ce al-mu'rabat jam'i ne na al-mu'rab al-mu'rab shine kalmar da lirabi ke shiganta waɗancan hukunce-hukuncen alamomin can da muka yi bayani duk kalmar da ɗaya daga cikin waɗannan ahkam zai shiga gare ta to ana kiran wannan kalma al-mu'rab to nau'i nawa ne su ne zamu ji in ka san su to dama su ake wa al-i'rabi su ahkamul i'rab suke shiga kina ahkamul bina ba sa shigan su da mun ci abin kashi biyu ne akwai ahkamul bina ad-damm al-fath al-kasr sannan kuma da as-sukun wannan su ne anwa'ul bida amma anwa'ul i'rab su ne waɗannan da muka lissafa a yanzu to sai ce al-mu'rabatu kalmomin da ake wa li'irabi kulluha gaba ɗayansu qad tu'rabu haƙiƙa ne musu li'irabi ne imma bil harakat jam'u haraka ko dai da wasulla wasullan nan su ne ar-raf'u ko annasu ko aljaru ko kace alhabdu ko aljazm shi yake nufi da alharakat duk da wasu na cewa aljazmu baya daga cikin alharakat ko dai arrafu ko annasu ko aljaru wannan su ne alharakat amma abin da ya shafi aljazmu da alhasfu suna su bangare daban su ba sa cikin ainihin almu'ra ba su cikin alharakat ba wasu labani to au hurufin wani lokaci kuma za ka ga kalmomin nan wasu li'irabinsu na haruffa ne li'irabinsu na haruffa ne to kowanne zai gaya mana adadin kowanne su al-mu'rabatu bil harakat nawa ne sannan al-mu'rabatu bil huruf nawa ne shine ce au hurufin taqarrub ko kuma wasu haruffa da suke kusa da harakat wato suna da kusanci da al-harakat shi yasa aka yi amfani da su to amma su rassa ne duk wani suna ko wata kalma da take da li'irabin ta yake na harafi ne to wannan kawai ta fuskan niyaba ce amma asali shine al-i'rab bil harakat wannan shine huwa al-asl fa awwalul qismayn minha arba'u to na farkon karkasu wannan guda biyu shine al-mu'rabatu bil harakat yace dukan su guda hudu ne dukansu guda hudu ne sau da haka duk wata kalma da ake yi wa li'irabi da wasa'i to ba za ta fita daga cikin nau'ukan nan guda hudu ba shi kenan da ka san su ka haddace su shi kenan ba ka da matsala ga sunan kuma ba wani wahala akwai ba wahayallati marrat bi dhammin turfa'u su ne waɗanda suka gabata allati marrat waɗanda bayanin su ya riga ya gabata su ne waɗanda bai dhammin turfau duk wata kalma wadda ake wa rufa da dhamma duk wata kalma da ake yi wa raf'a da dhamma to ka sani wannan kalma mu'raba ce bil haraka ai ya kawo mana su a baya guda hudu na farko akwai alismul mufrad kamar kitabu kamar gulamun da makamantansu na biyu akwai jam'u taksir eh kamar kutubun ko kamar talamiz kamar rijal da makamantansu sannan akwai alfa'ilul mudari ko kaminsa akwai jam'ul muannas as-sali kamar muslimatun hindatun sannan na hudu akwai alfa'ilul mudari allazi lam yattasil bi akhirihi shay to waɗannan guda hudu su ne ake wa rufa da dhamma al-ismul mufrad in ya zo mubtada ko ya zama labarin mubtada ane masa rufa da dhamma haka in ya zo fa'ili ane masa rufa da dhamma haka in ya zo khabaru inna ane masa da yan uwanta ane masa rufa ne da dhamma haka in ya zamo ismu kana da yan uwanta shi ma hawayo ane masa rufa da bamma haka in ya zamo na'ibul fa'il to haka shi ma jam'u taksir yake misali kace haza zaidun ko zaidun qa'imun ko ja'a zaidun hmm kaga duka anan zaidun marfu'un ne bi dhamma to na ɗaya kenan Allah ya taimaka. To da haka wannan ka'ida ta yi baka. Ka'ida ce kulliya wa hayyallati marrat bi dhammin turfa'u. Sai ce wa kullu ma bi dhammatin qadir tafa. Kuma abinda malaman nahwu suka ce duk abinda qadir tafa ya zama marfu'i ne bi dhammatin da dhamma su waɗannan guda hudu da muka lissafa. to fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa to yi mai nasba da fataha yaqa mutlaqan yana aukuwa bisa wawaitawa duk da akwai kaidi eh duk da itlaqin da yayi wasu malamai sun ce akwai kaidi kamar kaga jam'ul muannas as-salim nasbuhu bil kasara ne la bil fataha to shi yasa malamai suka ce ce wanda yayi fa nasbuhu bil fath mutlaqan yaqa to wannan akwai dan gyara a ciki domin ya riga ya kawo umumi ya ce wa kullu ma bi dhammatin qadir safa kuma waɗannan guda hudu ne mun lissafa su jam'ul muannas yana cikin su to amma kamar yadda zai faɗa duk da wasu ce a ai ba laifi domin daga baya ya dawo ya isa sinai to tunda ya isa sinai ai ba laifi bane za mu ji ya fitar da jam'ul mu'annas as-salim to sai ya zan kenan su uku din nan da al-ismul mufrad al-munsarif da jam'ul jam'ut taksir al-munsarif da al-fi'l al-mudari allazi lam yattasil bi akhirih shay waɗannan su uku dukkanin su turfa'u bi dhamma to haka za kuma tunsabu bil fatha ane musu saboda haka al-ismul mufrad al-munsarif idan ya zo mahallin nasba kamar maf'ulun bihi ko ya zama ismu inna ko ya zama khabaru kana da yan uwansu to duka za a yi musu nasba za a yi musu nasba na wa khabdu lismi minhu bil kasril tuzim wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim mala yace wa khabdu lismi yi wa suna jarra minhu daga cikin abin da aka ambata shine ma yurfa'u bil dhamma eh minhu din yana kuma zuwa gare shi eh wa khabdul ismi yi wa suna jarra minhu daga cikin kalmomin da turfa'u bil dhamma to iltuzim bil kasri an lizimta yi musu kasara da jarra an lizimta yi musu jarra da kasara kun fahimci abin da yake magana halayen suna yake magana ana ma'ana duk wani suna inda yi rufa ubi dhamma to yukhfadu bil kasara shi ma zai yi silai banda alismu al-mamnu' min as-sarf banda suna wanda baya sarrafuwa shi kan ya ake masa yujarru bil fata niyabatan anil kasara kamar da zai ambata to kina yana magana ne akan alismu al-mufrad al-munsarif jam'u taksir al-munsarif wayannan guda sannan jam'u jam'ul muannas as-salim shi ma yujarru bil kasara to waɗanga guda uku su yake nufi su yake nufi da wa khafdul ismi minhu bil kasril tuzim والفعل منه بالسكون منجزم شيكما الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء shi kuma ya hukuncin sa yace yake minhu daga cikin abinda an ka ambata ma yurfa'u bi dhammi shine yace munjazim bis sukun ane masa jazma da sukuni amma sharadi idza kana sahih al akhir wa lam yattasil bi akhirih shay kamar kamar lam yalid walam yulad kaga ai yalid majzumun ne bilam ko wa lam tujazmihi as-sukun masalan ala sabilil misali faqat to yanzu zai isa sina'i eh cikin magana da yayi lakin ka hindatin li nasbihin kasar wa ghayru masrufin bi fathatin yujar bale ce lakin sai dai ka hindatin sunan da zai zo kamar kahin datin jam'ul mu'annas as-salim al-mazidu bil alif wat ta wanda aka ƙara masa alif da kuma ta'u to ya yake shi li nasbihi in za a yi mai nasaba in kasar nasaba din sai a yi ta da kasar sai ka ce ra'aytu hindati eh kaga yayi istisna'i ne a baya domin cewa wa kullu ma bi dhammatin qadir tafa fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa to wannan ka'ida ita ce yawa ita sada yace lakin kahin ce sa yasu zaraki lakin kahin datin li nasbihin kasar in yazo mahallin nasba to sai a mai kasara kamar innal hasanati yuzhibna sayyiati ti ti innal muslimina wal muslimati tare da cewa adafi ne akan innal muslimina al muslimina amma sai aka ce wal muslimati ti ba a ce wal muslimata ba to wannan shine abin da yafi shahara a wurin Laraba duk da akwai aka san haka akwai masu yi mai fata ai misali ra'aytu hindata akwai masu cewa haka a cikin Larabawa to amma dai wannan ba mashhur bane bai shahara ba wa ghairu masrufin bi fathatin yujar shi kuma sunan da yake ba munsarif ba to yujarru bil bil fataha ani masa jarra da fataha shi kuma wannan istisna'i ne akan magana sa na cewa wa khafdul ismi minhu bil kasril tuzim eh wannan magana da yato ita ta istisna'in ta ne ce wa gairu masrufi sunan da shi kuma ba munsarif ba ma'ana al-mamnu' min as-sarf kenan to yujar bil fatah bi bi fathatin shi an masa jarra da fataha misali sallamtu ala ahmada sallamtu ala aishata sallamtu ala usmana wanda mai magana akan almamnu min sarf darasi na na nawa ne darasi na bakwai saboda haka mai sun karin bayani sai ya je ya saurara an kawo alamomi da da su ne zaka gane suna layan sarif to zaka ce sallamtu sallam ko sallamtu fi'lun madin mabniyun ala sukuni liittisalihi bi damir al-fa'il wa damir al-fa'il bariz muttasil mabniyun ala dhammi fi mahall raf'in fa'il ala harf jar mabniyun ala sukun ko ahmada ko aishata ko usmana sai ka ce ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-fatha الفتحة يا شيخ نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف كله على الإعراب إنكم هاي ينزل يثبتها با آه باقي بغانا كدرا نيابة شيء أنا يا شيخ ga abu ga hili niyaba ce ai niyaba daban takadiri daban wa kullu fi'lin wa kullu fi'lin kana mu'tallan juzin bi hasfi harfi illati kama ulim to nan wani lokaci kana iya samun suna mu'tallul akhiri dama ma'ana illa shine al-marad rashin lafiya to yayin da suna ya kare da harafi sakin eh asali fi'ili yayin da fi'ili ya kare da suna sakin asali shine fi'ili ya kare da suna mutaharrik wannan shine kalma wadda take lahiyayya kenan amma in fi'ili ya ƙare da harafi wanda yake sakin to akwai wani nau'i na rashin lafiya kamar ya da'u kamar ya rumi kamar ya sha kuma suna da illa akwai al-mu'tallu bil wawi al-madmumu ma qablaha akwai al-mu'tallu bil alifi al-maftuhu ma qablaha akwai al-mu'tallu bil ya'i al-maksuru ma qabla to shi ko ya yake don wancan duka ana magana ne akan al-fi'lu as-sahih al-akhir wa kullu fi'lin duk wani fi'ili kana mu'tallan ya zamme illa to in an samu jazim juzim sai a yi masa jazma bi hasfi harfi illatin da shafe wannan harafin illa din kama ulim kamar yadda yake abu ne wanda yake sananne ko yawwa yad'u sai ka ce lam yad'u yarmi sai ka ce lam yarmi yakhsha sai ka ce lam yakhsha lam sai ka ce harfu nafyin wa jazmin wa jazmin wa qalbin مبني على السكون يدعو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف الإلا على آخره والضمة دليل عليها وفائله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يدعو هو وهكذا كيل إعراب إنسان هكا شيما لم يرمي لم يخشى إن واو أنك شافي to harafin ƙarshe sai kai mai rufa sai kai mai zamma in yawon an ka shafe to harafin da a ƙarshe a yanzu bayan an shafe yawon ɗin sai ka mai jarra yarmi sai ka ce lam yarmi sai ka mai kasara in kuma alif an ka shafe to harafin ƙarshe a yanzu sai ka mai fata sai ka ce lam yakhsha sai ya zan damma dalala ce akan alwawu kasara dalala ce akan aliya fataha dalala ce akan cewa al'alif su an ka shafi domin dhamma ita ke jan wawu kasara ita ke jan yawo fataha ita ke jan alif to shi yasa aka ce lam yad'u lam yarmi lam yakhsha wa lam yakhsha illa Allah kama ulimal yace kamar yadda aka sani wal mu'rabatu bil hurufi arba'u وهي المثنى وذكور تجمع ما ليتي yanzu an gama magana akan al-mu'rabatu bil harakat mun ji cewa guda nawa ne guda hudu sai a rike su yanzu sai mu shiga cikin al-mu'rabatu su kuma bil huruf yace arba'u su ma hudu ne in ka hada nawa kenan takwas kaga ashe na hawo bai da yawa bangarorin nan su ake fa rabi daga su sai a koba su kuma al-mabniyat al-al-mabniyat shine al-fi'l al-madi fi'l al-amr bi kenan ko sai ad-dama'ir kulluha sai al-huruf haka duka shafi suna annahu shafi kacal kullu fi'lin madin mabni an gani ala ahwali kun sai yana da ahwal mun sha ambata taratan yumna ala al-fath taratan yumna ala sukun wa taratan yumna ala dhan haka shi ma fi'lu amri shi ma in ya kasance al-mujarrad shi ma mabni ne ala sukun wani lokaci kuma yumna ala al-hasbi in ya kasance mutal marar lafiya sannan abdoma'ir gaba ɗayansu da almuttasila da almunfasila dukkaninsu mabniye ne duk inda ka gaba miri mabniye ne an fahimci wannan sannan alhurufu kulluha duk inda ka ga harafi kowane iri ne mabniye kaga duka mabniyata ba su da yawa al-mu'rabat ma suna da yawa su a takwas almabniyat guda hudu aga duka sha biyu duka nahawu ya takaita akan eh to wai sha biyun nan suna muke ta karatu har yanzu wahayal musanna na farko akwai musanna wa zukurun tujma'u akwai musanna musanna tasniya ko shi ma lairabin sa na harafi ne eh liyasa yurfa'u bil alif kaga alif harafi ne جاء الزيداني الزيداني sannan yunsab wa yujaru liliya ra'aytu zaidain marartu biz zaidain bi wannan ke to shi kun ji halin sa wa zukuru tujma'u sai jam'ul muzakkar as-salim shi ma li iradin sa na harafi ne shi kuma yurfa'u bilwawi ja'al muslimuna bilwawi sannan shi ma wayujarru eh wayunsabu bilya ra'aytu almuslimina sallamtu 'ala almuslimina amma fa jam'an sahihan jam'in nan ya zama ingatacce ba jam'u taksiri ba shi wannan bayani ya gabata a kansa ko kal misalil khali kawai misalin da ya gabata wani misali ya gabata akan jam'ul muzakkar as-salih ya fada a baya kasalihuna hum ulul makarim ya fada a baya ko kun manta to ka gani kasalihuna aga ismun ne marfu'un bil ibtida wa alamatu rafi al-waw li'annahu jam'u at-tashih والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وكاغني شيني yake nufi kal misal al khali al khali ana al madi kawai misalin da ya gabata wa khamsatu al asma'i wal af'ali to sai sunaye guda biyar nan yayi abinda malamai suke kira abinda malamai suke kira idafatu sifa ila al-mawsuf asalin larabcin al'asma'ul hamsa amma sai ce wa hamsatul asma'i alhamsa shi ne sifa al-mausuf al-asma su ake sifantawa da biyar ko to yana rufe al-asma'ul hamsa wanda al-ahsan kamar yadda muka sha faɗa al-asma'u sitta ake cewa tun da ƙarin eh hannun ko wanda mun sha karanta wanda shi malamai suka kawo daga baya to su kuma ya li'irabin su yake al'asma'ul khamsa sitta su kuma turfa'u bilwawi ja akuka ja abuka bilwawi in sun zo mahallin rafa abu ka'imun eh wannan ke sannan yun sabu bil alif yun sabu bil alif shine ra'aitu akhaka ko inna akhaka مثلا بالالف sannan tujarru bilya za a ce marartu bi akhika marartu bi akhika kamar aya da muka sha ba da misali a suratu yusuf wace aya ce eh kame ita dai ya shek dawo farko aya إذ قالوا ليوسف ليوسف يا شيخ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب كي يا أخوه أحب إلى أبي كاغا إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا إن أبانا هذا دوكا أنكاوس إيه rufi'at bil wawi wa akhuhu saboda ma'tufun ne akan yusuf yusuf mubtada ne akhuhu kuma ma'tufun ne wal ma'tufu 'ala al marfu'i marfu'un mafhum ahabbu ila abina ila abina majrur bimaza saboda ila eh majrurun bil ya inna abana aba ismu inna ne ko ismu inna ne mansubun wa alamatu nasbihi to kaga do aya ta tara maka su wal af'ali sai al af'alul khamsa su kuma ya al-i'rabin sai yake su kuma turfa'u bi thabatin nuni turfa'u bi thabatin wa tunsabu wa tujzamu bi hasfiha kamar faɗin da muka misali taf'aluna ya fa'aluna fa illam taf'alu walan a gani farko mahallin nas jazma na biyu kuma walan taf'alu mahallin nasba to in ka cire lam lan din nan to sai a tabbatar da nuna sai a tabbatar da nuna to kun ga mun samu guda hudu kenan ko ga almusanna ga jam'ul muzakkar as-salim ko sannan ga al-asma'ul khamsa ko as-sitta al-huwa al-ahsan al-asma'us sitta sannan ga al-af'alu al-khamsa shi ma al-ahsan al-amsalul khamsa ya kamata to kun ga hudu kenan to yanzu zai gaya mana abin da mun kai sharhi a takaici amma al-musanna fali raf'ihi al-alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'rif to shi musanna ba shi fara ambata ba wahayal musanna wa jumu'un hmm tujma'u to shi ne yace amma shi musanna da aka ambata fali fali raf'ihi al alif ani masa raf'a ne da alif eh yawa ja'a az-zaidani masalan wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'ul to wa nasbuhu ma'ana urif nasbuhu an san shi da yi masa nasba wa jarruhu haka an san shi da yi masa jarra biliya daya eh ra'aytu zaidaini marartu biz zaidaini kaga duka da ya'un duka ya'un zaka asa shi yasa malamai ke cewa dukkanin al-mu'rabatu bil huruf dukkanin li'irabin su li'irabi ne naqis in banda al-asma'us sitta su kaɗai ne suka cika ɓangarorin li'irabin su guda uku don sun ɗauki rufa shine wawun sun ɗauki nasba shine alif sun ɗauki jarra shine ya amma da almusanna da sauran wayanda zai kawo duka lirabin su nakisi za ka ga abu biyu kawai suka ɗauka daga wanda ya ɗo wawun sai nuna sai wanda ya ɗo alif da yawo shine almusanna to kaga ba ba a samu cika ba kenan ko wa kal musannal jam'u fi nasbin wa jar to kama abin da an ka faɗa ga musanna to akwai al jam'u al inna al ahadiyya ce ma'ana jam'u muzakkar as salim fi nasbin wa jar hukuncin shi guda da musanna wajen nasba da jarra musanna me muka ce ane masa nasba da aliya me muka ce ane masa jarra da aliya to haka shi ma jam'ul muzakkar as-salim eh zaka ce ra'aytul muslimina sallamtu ala al-muslimina hmm ko ra'aytul zaidina sallamtu ala zaidina hmm shi ma biliya kaga anan sun yi tarayya da musanna jam'ul muzakkar as-salim da al-musanna sun yi tarayya wajen mi ar-raf'u wan-nasb biliya to shi ne wa raf'uhu bil wawi marra wastaqar yi masa ruf'a da wawun kuma marra ai ya gabata ka salihuna hum ulul makari ko bai gabata ba ya gabata shine yace marra ya gabata wastaqar kuma ya riga ya tabbata kaga ba sai an sake maimaitawa ba wal khamsatul asma ka hadha al jam'i fi shi su kuma al asma al khamsa ko as sitta to suko sun yi tarayya ka hazal jam'i kamar wannan jam'in da an ka gawa magana a yanzu a ina fi raf'in wajen rafa domin jam'in muzakar asalim yi rufa'u bilwawi to haka su ma al'asma'ul hamsa ko al'asma'ul sita sun rufa'u bilwawi kaganan sun yi mi sun yi tarayya ke wa khabbin kuma sun yi tarayya wajen jarra domin jam'in muzakar asalim yi jarru biliya su kuma al'asma'u alhamsa a sitta tujarru su ma biliya amma inda sun ka bambanta wansi ban bil alif su al'asma'u alhamsa za ka yi musu nasba ne da alif eh ra'aitu a haka ina a haka kaza kaza kaza والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنهزف تسوق الأفعال الخمسة ko yawwa taf'aluna yaf'aluna taf'alani yaf'alani taf'alina dinnan wayannan misalan dai ma'aune ne kawai ake kawowa su kuma raf'uha yi musu raf'a urif bi nuniha eh an san ane musu raf'a ne da nunin din su ta ƙarshe yazhabuna wannan tabbatuwar nunun din shine alamar raf'a wa fi siwahu a inda kuma ba mahallin rafa'a ba kenan mahallin nasba ko jazma tan hazif nunin din sai ta goge sai ta shafi eh kamar da muka bada misali fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kaga duka wuraren guda biyu an shafe nunin saboda af'al din guda biyu ba su zo mahallin rafa'a ba sun zo mahallin na farko jazma na biyu nasba wallahu ta'ala alam shi ma nan zamu takaita wani darasin sai mu tashi sabon babi babul ma'rifati wan nakira binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh